muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa ga dukkan munanan ayyukanmu wanda duk Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad manzansa ne bawansa ne bayan haka dukkan mafi gaskiyan zance shine littafin Allah mafi kyawun magana shine maganganun manzon Allah da shiryarsa mafi bata mafi sharri su ne bidi'o'i da abin da aka ƙirƙiro waɗanda Allah bai yi umarni da su ba, ya ku bayin Allah, ku ji tsoron Allah, ku nutsu, ku yi tintintini, ku gyara al'amuran rayuwanku da na addininku, addinin musulunci, addini ne da yake tsari ne na rayuwa gaba ɗaya, ba addini ne da ya taƙaita cikin masallaci ko ibadojin mutane ba. babu abinda addinin musulunci bai warware ba sai dai mutum ya gaza wajen neman ilimi ko fahimtar abin yana da kyau wannan hudu ba ta mu ta yau manoma musamman ƙanana su kula da ita da kyau saboda tana ɗauke ne da maudu'i da ya shafi maudu'i ne ijtima'i na rayuwarmu musamman manoma ƙanana na ɗauko mana wasu maganganu dan fara da su waɗanda Abdurrahman ibn Khaldun ya yi su a cikin muƙaddimarsa, wanda za su zamo mana shimfiɗa da background kafin mu je ga abin da nake so mu tattauna a kai. Abdurrahman ibn Khaldun shahararren malami ne na addinin Musulunci kuma masanin rayuwa. In fact, shi ne the founding father na sociology. In kana neman zamantakewar rayuwa, shine wanda ya soma magana a kai wanda shike kuma malamin musulunci ne ya ce ku sani ya ku uwa kasuwanni tana tattare ne akan bukatun mutane gaba ɗaya bukatun nan iri biyu ne akwai bukata ta lalura akwai bukata ta kamala bukata ta lalura su ne hatsi da ɗan adam yake ci ya rayu sun shafi alkama, sun shafi masara, sun shafi gero, sun shafi shinkafa, sun shafi dawa da ire-irensu, da wanda ya ƙiƙirga waɗanda su a waje jakinsu can magrib da ƙasashen larabawa suke amfani da shi wanda mu ba shi muke amfani da shi ba. Da ire-irensu akwai kamaliyat, kamaliyat na sun shafi albasa, sun shafi tafannuwa, sun shafi zanjabil, sun shafi kayan miya, da ire-irensu waɗannan kamaliyat ne, da kuma kayan marmari, da ababen hawa da wasu masana'antu da choice na irin wani gini zan yi in zanna a ciki. Idan birni ya tumbatsa, in ji Abdurrahman ibn Jauzi, mazan nagari suka yi yawa, to yana sa idan suna da kazar-kazar kowanne yana aiki bai zanna ba. to wannan yakan sa farashin kayayyaki na lalura su faɗi kowa ya ci moriya duk abinci zai faɗi inda ana kazar-kazar ana aiki da duk abin da yake amma kayayyaki na kamala sukan yi tsada in an samu haka saboda mene da birni ya tumbatsa ana aiki masu more rayuwa kowa zai koma ga more rayuwa to kayayyakin da su kamaliyat ne ya kamata su yi tsada kayayyakin da suke daruriyat ne su kuma su faɗi kayan miya shambe da attaruhu su yi tsada masara ta faɗi in kowa na aiki in kowa yana producing ba ko masu zaman banza ba su suka fi yawa ba da abin da yake biye da shi sababin aka shine kayayyakin hatsi na lalura bukatunsu zai ragu saboda kowa yana producing nasu wani zai ajiye abin da zai ci har abin da zai cin yayi yawa wani ya rage sama da abin da za a ci na watanni biyu ya ɗoru akan abin da ya producing duk wanda ya samu abin da zai ci wani abu ya rage to wani zai amfana da shi wanda shi bai noma ba sai ya zamanto mutane suna toshe bukatun ‘yan uwansu su ya su manoma waɗanda suka yi noma za su toshe bukatun waɗanda ba su nomi abin da za su iya ci gaba ɗaya ba ko wanda bai yi noma ma gaba ɗaya ba sai ya zama farashi ya ragu idan ba an samu disaster ba ne in ba an samu matsala ta afa daga cikin afat wanda Allah yake aiko da su wato wani wani annoba ko bala'i ba ko rashin ruwa ko tsuntsaye ko beraye ko lalacewar amfanin gona ko wani abu makamancin haka in ba a samu wannan ba to abubuwa da su daidaita sai dai ya ce dabadin masu arziki da suke tumbuɗo kuɗi cikin kasuwa su wautar da ƙwaƙwalen manoma ɗinsu sai amfanin su tare to irinsu ko da ba a samu matsala ba suna haifar da matsala kuma su ma za su saye su tare shi idan sun saye sun tare shi bayan watanni uku hudu wanda ya sayar ɗin shi zai koma hannunsu yana bukatan wannan abin da mafi tsadan kuɗi wannan ihtikari ɗin haramun ne, manzon Allah ya hana. Hadithi riwayan imamu Muslim, manzon Allah ya ce, mai yawan zunubi shine ke saya abincin mutane don ya yi tsada ya zo ya sayar musu. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wace wanda ya saya abincin mutane ya tara har kwana arba'in na ajiye da shi, kuma mutane suna bukata ya zo ya fitar da tsadan kuɗi mai yawa, Allah ya barranta da shi, shi ma ya barranta da Allah. Allah ya yi baran-baran da shi, shi ma ya yi baran-baran da Ubangiji maɗaukakin sarki. To, Abdurrahman Ibn al-Jauzi ya ce wannan yana daga cikin matsaloli da ke haifar da fitina da tsada da tashin farashin abin da mutane suke amfani da shi su ci. Ya ce, inda gari da tumbatsa kowa na aiki ai masu jin daɗi masu neman morewa su ne za su yi yawa, bai kamata lalura ta rayuwar ɗan adam ita za ta yi tsada ba, amma ana samun haka ne saboda al'amura kamar haka. Idan mutane sun yi yawa, na biyu kuma masu yin aiki a wannan lokaci ɗin laborers su ya kamata a ce yanzu suna da izza, suna da ɗaukaka, suna da kwarjini, suna da matsayi. amma duniyarmu ta yau yanzu ta juya sabis ko lebo shi ya fi komai kaskanci yadda za ka gane al'umman ba ta ɗoro a seti ba lebo idan an samu irin wannan lebo shi ya kamata ya fi komai daraja yanzu kuma lebo shi ya fi rashin mutunci za ka gane ikonomin baya tafiya daidai domin me yin lebo me yin aiki a biya shi zai zama yana da mahibba yana da tunƙaho yanzu me yin aiki a biya shi shine fi kowa wulakanta alama ce ta cewa ikonomin baya da kyau sannan yawan masu nema su ji daɗi zai sa ya zamanto waɗanda suke masu sana'o'i ne su da su yi mahibba waɗancan kuma su kaskanta saboda masu yawan su so su ji daɗi sun fi yawa su kuma ba ma'aikata ba ne mai yin aikin ‘yan kaɗan ne kaga ya kamata lebo ya tashi darajar shi to a yanzu kuma mu ba haka ba ne abin da ya ce na gaba yake da tasiri wajen ƙimar abincin da ɗan adam yake ci shine yawan haraji kuma an kuka lura muna cikin shi tsungul. harajin mahukunta, harajin shugabanni, harajin sarakuna a cikin kasuwanni, ya ce, wanda za su tsira idan haraji ya yi yawa su ne wanda suke zanne cikin daji da ƙauye, za su tsira, saboda mene su kwata-kwata akwai inda ma ba za a same su a karɓi harajin ba watakila, ko kuma harajin da za a karɓa ɗan ƙanƙani ne. Amma wanda yake akwai urbanization an taru a cikin birane to waɗannan sukan haraji zai karairaya musu tattalin arziki. Najeriya a yau ba a karɓan haraji a wajen ɗaiɗaikun mutane saboda mene zai jawo preja saboda gwamnatoci sun san suna da matsaloli da yawa na nauyace-nauyacen da ba su sauke ba in sun je ga ɗan adam direct individual su karɓi haraji da matsala sai su dimbuɗa duk hara duk nan masallacin duk Najeriya yanzu kowa na biyan haraji amma indirect ba wanda baya biyan haraji in kana jin ma baka biyan haraji ƙarya kake wa kanka indirectly mutukar kana using abin da ake producing ne daga wata kamfani daga cikin kamfanoni to kana biyan haraji wanda zai ce baya biyan haraji shine wanda kwata-kwata baya amfani da kayan kowa sai wanda shi ya producing shine kadai baya biyan haraji to ibnu khaldun yace haraji tana daga cikin matsala tana daga cikin matsala shi yasa yace misali wannan ya faru a Undulus a irin shekarun da yake bayani daga cikin abin da ke kawo matsaloli na tsada akwai ababen da manomi yake bukata ya yi amfani da su suna da tsada ko babu su akwai wahalhalu wajen samunsu irin taki irin kemikal da kuma lebon aikin gona ɗin to menene ya sa farashi yake faduwa da kaka kuma menene ya sa farashin kayan noma a duk matsalolin da manomi kankani yake ciki da muka kirga me yasa farashin kaya a daidai lokacin da ake harvesting a lokacin zai rugurguje rugurugu ya yi kasa wannan babban zalunci ne ga karamin manomi abin da ya sa shi ne ba shi ne yake determinin farashin abin da yake noma ba wani ne yake determinin masa farashi din ya kamata manomi ya gane to daga ciki abubuwan da suke sawa shine manomi kowane manomi in yana so ya fita cikin wannan ya mallaki capital nashi da yawa ƙananan manoma ba su da capital nasu ko land ɗin da suke noman ba nasu ba ne haka ne ko kuma inda ya shuka bayi da iri me yasa ba za ka yi tanadin baɗi ba in bana kayi baka da iri baɗi ka tabbatar irinka ne ba ba shi ka karɓa ba ba sai ya kai ba wani ya ci bashin taki to yanzu ne za ka yi tanadin to baɗi ba zan ci bashin taki ba wani ya ci bashin kuɗi ba da kaka ko yanzu ne za ka yi tanadin baɗi ba zan ci bashin kuɗi ba da kaka ba wani wasu kuma wahalhalun da suke fuskanta wajen ajiye amfanin gonan shine yake sawa amma sakarkarun cikinmu da yawa ga dalilan da yasa suke fadawa cikin wannan ba sa fiksin buki sai kaka yayi wannan babban illa ne duk wanda yake da wannan attitude din yana so ya ci gaba ya cire shi a cikin rayuwarsa saboda babu wata ‘ya da za ka yi aurenta a yau in ka mata jinkiri zuwa wata shida ba za a yi auren ba. Ya za ka yi ka je ka sa aure a cikin lokacin kaka, ka nomi buhu hamsin ka sayar da yi maka komai ba. Wani ne ya fitar da kuɗi yake jitaminin maka farashi, wani ango ne baya cikin matsala da za a ce mishi ya jinkirta wata shida ba zai yarda ba. wannan yana kashe mu yana gurguza mu kuma ba kowa yake kashewa bari ba ku labari duk kasashen da suka ci gaba ba su da farashin kaka daban duk kasar da ta ci gaba ba ta da farashin kaka daban developing and underdeveloping countries ne suke da farashin wai lokacin harvesting farashin ya declining me yasa namu yake yi saboda sakarcinmu ne sai mun kau da wannan tukunna wasu ma ba bukukuwan aure ba ne bukukuwa ne na al'ada tarurruka ne na iya shege ba za su sa shi ba sai lokacin kaka yana haifar da babban matsala makaramin manomi wani zai ce me yasa wai ma ake magana akan irin wannan ne ya zama wajibi a yi magana a kai saboda ikonomin ba zai farfado ba mutukar muna cikin irin wannan hali da wannan mummunan tunanin ba za mu iya farfado da ikonominmu ba kana nan kai kai producing wani ne yake determining maka farashi yanzu manomi ya, ya nomi buhun masara guda ɗaya ya sayar da ita naira dubu sittin yanzu a cikin dubu sittin ɗin sannan kuɗin taki na ciki a cikin dubu sittin kuɗin lebo na ciki a cikin dubu sittin kuɗin maganin feshi na ciki duk waɗannan har iri na cikin dubu sittin na buhun masara ɗin nan muƙaddara ƙaramin manomin da ya nomi buhu ɗaya sai ya je ya sayar ma wani wanda ya saya ya ajiye shi kuma ya saya dubu sittin sai ya ajiye nan da wata biyar shida sai ya sayar dubu ɗari da ashirin shi a cikin sittin ɗin da ya ci riban nan ba kuɗin taki ba kuɗin magani, ba kuɗin iri, ba kuɗin, ba kuɗin, ba kuɗin komai. Waye sakarai da Allah? So sai mun fitar da maganan, he lokaci kaza mu yi kaza, ba za mu yi kaza a lokaci kaza ba. Idan ba mu yi haka ba, to lallai ne, sannan matsalar bashi tana daga cikin abin da take karairaya mu. mu rage bashe-bashe wannan haƙurin da manomi zai yi shi da muke magana kar ya zama yana da wani specific time da yake fixing abu saboda shi ne lokacin walwalan shi wannan haƙuri ne na 'yan shekaru in kai wannan haƙurin na shekara ɗaya biyu uku ka fita dukkan matsala yana gwada abinda muke samu ma'asulat namu na zira'iyya ya ishi ya farfado da wadatanmu mu amma rashin tunani ya sa wadatan mun karerewa yake don haka yana haifar da khaturul intaj akwai haɗari wajen production ga manomi kankani akwai kuma khaturul as'ar haɗarin farashi waɗannan abu biyu su ne major challenge na ƙaramin manomi production risk da kuma price risk. Production risk gashi nan mun ambata abubuwan da suke kawo risk a productions. Ya shafi matsalolin cin bashin mu rashin capital rashin waye rashin waye. To kuma ga, ga price risk din nan. Price risk namu kuma mu muke, mu muke jawowa da kanmu. Mutukar kuma akwai price risk to manomi ba zai taba farfado ba dan ba riba yake ci ba idan ka nomi kananan manoman mu kakkaf suna ganin riba suke ci wala ba riba cikin noman su don mutumin da a yanzu ya nomi buhun masara ya sayar da ita naira dubu sittin ba riba me yasa na ce ba riba i will defend myself rashin riban shine idan ya fitar karamin manomi musamman dan arewa idan ya fitar da kudin taki kuɗin maganin feshi, kuɗin da ya biya ‘yan ƙodugo, shi baya lissafin aikin da yake ma gonan kullum ne yasa. Shi ma lebura ne a gonan, shi ne entrepreneur na gonan shi baya lissafin wahalar shi. So nawa ka je gonan a damina, so nawa ka je ka cire ciyawa, so nawa ka je ka yi supervision, so nawa ka cire ma wannan aikin. Sannan don ka gaji fili a wajen babanka, ba ka cire kudin filin filin shi ba asset ba ne da zai dinga producing riba ba ka cire wannan dukkanmu yawanci kananan manoma ba riba muke ci ba gara ku dawo cikin tunaninku idan da riba ne ake ci to da an farfado mu yi noma irin na riba don haka kasashen afirka tun daga 1980s masana suke ce suna fuskantar wannan challenge din na price decline a lokacin kaka lokacin kaka price decline na lokacin kaka din nan shine babban illan karamin manomi ya kamata amfanin gona ya zama farashinsu a tsaye cak yake da kaka da lokacin da ba kaka ba cak yake ya stabilizing ne idan ana so a fita cikin dukkan matsaloli mai babban gona baya da wannan matsala wanda ya gawurta a noma baya da wannan matsala din me yasa mai karamin gona ne yake da wannan matsala din we are proponent of a poor man dole ne mu kare hakkin talaka wajen mu faɗa mishi abin da zai amfane shi saboda talaka ake cuta mai babban gona bayi da wannan matsala din talakan kuma rashin tunaninsa ne rashin tunaninsa ne ya jawo masa don haka wannan haɗari da manoma suke ciki sai ka ga matsalar ba manomi kankani ba zai taɓa fita cikin matsalar ba sannan kuma yana jawo matsaloli guda biyu bayan wannan yana jawo ma konzuma matsala kullum konzuma shi yana cikin matsala almustahalik kenan ba yana cikin matsala shi kullum saboda babu lokacin da konzuma shi zai samu sassauci shi kuma manomin ba lokaci zai yi shekaru har abada ba expansion ba zai taba girma ba mutukar kayi da kaka ka sayar baɗi ma buhunhunan da zaka noma raguwa da su yi ba za su karu ba wata badin ma sai dai su ragu ba za su karu ba ba za ka taɓa expanding ba less production ake yi to da haka less production da muke samun nan bayan ya cuci manomin ya cuci konzuma wa zai cuta zai cuci economy na ƙasan gaba ɗaya saboda ba ran da production ɗin zai dinga karuwa babu ran da production ɗin zai karu na uku shi yake kawo hunger riot akwai ƙasashen da aka yi hunger riot da yawa irin su mali irin su thailand irin su burkina faso an yi hunger riot tarzoma na yunwa gashi an zo an yi a najeriya bana wannan hunger riot da aka yi a najeriya bana daɗa ciyar da tattalin arzikinmu ya yi gaba ko baya da mu baya da mu waye kosin karamin manomi mara tunani wanda zai so yin ce gwamnati ne ta kosin ko da gwamnati ne ta kosin karamin manomi mara tunani yana cikin wanda ya kosin kuma ya fi kowa kuka ya kamata mu gyara don haka da yawa ya kamata mu koyi wasu method na preservations ni ba malamin agric bane kuma ba masanin harkokin noma bane amma aiki na wayar da kai ne kawai in kuka same su za su gaya muku methodology na preservations da yawa saboda wani zai ce shi preservation din ne ajiye abin ne matsalarsa to don haka lokaci ya riga ya yi ba komai ne za a iya faɗa ba amma dai mutum ya san direction da ake magana a kai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا صفوفكم يرحمكم الله تراسوا وتقاربوا صدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام فإن تسوية الصف من إقام الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فدخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما قبل إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فلبث في السجن بضع سنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله